الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha tara ga watan safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da shidda ga watan goma shekara dubu biyu da ishirin ina ga yau za mu yi darasi na arba'in da biyu na ko sha lau muna cikin littafin na mota ta imam malik littafin burugu mara za mu yi darasi na 42 insha Allah a ranar juma'a akwai dan wadda na ma'alƙawalin tambayoyi da suka yawa ta zan amsa mashi tambayoyin shi a yau iya tambaya ta harko a ina tambaya mata suna iya bin sallar jana'iza daga cikin gida a ba sa iya bi daga cikin gida amma ana iya ya tabbata aisha radiyallahu anha sun bukata kuma an samu su gawa cikin masallaci na ta salihu suhail sun bukata a samu su gawa cikin masallaci su masalla ka'ida suna iya bi daga cikin masallacin ko cikin gida suka bukata su a kai musu ita cikin masallaci su mata sallah har a nan wansu suka yi inkarin ashe annabi ne wa salikin suka yi inkarin yaya za a yi a sa musu gawa cikin a sa gawa cikin masallaci ashe take cewa mutane suna gawa kuna gaugawar muntuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam akan saliku sahabiyan bai da annabi ba anan bai musalla cikin masallacin wannan a takaice dai ana iya warewa akai musu mata sallah amma ba ba abin sallah daga cikin gida kuma ala kullu hal sai magana ta cewa ina tambaya amini wai meye matsayin imanin wanda ya ji ya fi san umar bin khattab fiye da abubakar siddiq kuma wannan ba saunin hukumci ba da aka ma kullum lamarin zuciya wani abu ne wanda yake daban baka iya mallaka shi ana magana tsarin tartib na zama tambaya a hukumce a wajen ahalu suna da jama'a sahabbai hawa-hawa ne a jumlace ana hihita goma da annabi ba bishara da aljanna su goma wannan da manzana ba bishara da aljanna su ne a gaban dukkan sahabbai ya ambaci abubakar ya ambaci umar ya ambaci usman ya ambaci ali ya ambaci talha ya ambaci abu tabin jara ya ambaci sa'ad bin abi waqas سعيد دا سعيد دا سعيد دا عبد الله بن عوف annabi ya jiro nan guda goma a jeji duka sun ko ne dan aljanna ne wannan annabi ya ba wannan goma bushara da aljanna ba dan ba wai su kaɗai ne ba yan aljanna su suka samu wannan matsayi a lokaci guda manzo Allah ya jero su ya ambato su goma da cewa kowanne ya ambata Abubakar aljanna Umar duka ya kama sunan su kowa cikin aljanna wannan su aka ce su ne a gaban sahabai gaba daya kuma a cikin wannan goma wanda kuma aka hihita gaba daya a cikinsu guda hudu na farko halifofi guda hudu a goman su ne kuma a gaba haka a jumlace sahabai ana yi ta wanda suka je badar akan sauran sahabbai daga 'yan badar sai 'yan bayatar rudwan 'yan hudu haka da aka jero mataba sahabbai amma a ce wani a zuciya ka ta yi sanwa ne na ba san hukumci ba da za a ce ga hukumci shi gaskiyar magana wallawa ala sai ɗayan ɗan wani ya tambaye shi kuma littafin da muke kan shi na wannan bulugul maram ya tambaya ta farko me ake da bulugul maram kuma wane ne shi mai littafin bulugul maram ya tambaye shi tana da ma'ana bulugul maram ma'anar shi cimma ko iske abinda almamiya ta almaram almatsalab kama abinda kake nema gashi ka samu iske ko samun abinda kake nema duk dalibin ilimi ya samu abinda yake nema na hukunci na adilatul hakam kawa hukunci na shari'a hukunci na shari'a da bangaren sunna shi ma na bulugh maram iske ko cimma abinda kake nema kake buri shi bulugh maram hafiz ibn hajar sana mai alkunya da أبو الفضل أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر على أسقلاني أسقلان قريني تكين فلسطين كسان غزة أما أسالي شي أحيش أمسر كما أنا يتاشي يا ياو ندونيا مكة مدينة دي يا ياو wanda neman ilimi wanda kuma cikin littattafan shi wanda yayi kowanne wannan bulugu maram cikin kananan littattafai ne kuma Allah ya ba abin albarka albarka ce Allah ma littafin amma ya littafi wanda duniya hayo take alfahari da shi littafin fatahul bari sharin sahih bukhari mana suke cewa babu fatahu bayan bayan fatahul bari mana an kare wanda akwai tahzib tahzib wanda yake bayanin mana malumai duk wani wanda zai ya hadisi kaza ya jero tarajimul rijal ke malaman hadisi kowanne ce wane ga matsayin shi ga matsayin shi ga almajiran shi ga inda ya ga matsayin shi martaba ta matsayi da'ifi na sahihi na kaza litai na musamman yayi in ka san sanin halin wani mai ruwaya an ga sai ka samu ta tahzib tahzib tahzib yayi al-isaba wanda yake bayanin sahabbai waye wannan sahabin daga ina yake waye waye karanta waye almajiran shi na dukkan wannan tarihin sahabbai yayi litai sai masu girman gaske illa fatul bari shi litai wanda ya shahara kuma lamai har yan baya ina ga kaman ma nan kusa yan karshe albani da mawalla iya ce wannan magana da aka faɗi tun farko cewa wata uwa ba ta haida ba kaman shi bayan shi Hafiz bin Hajar yanda ilimi da Allah ya bashi da irin yanda ya wayi addini hidima kun ba mai sanin haka sai wanda ka fata rubanin sai al-Bukhari ya dauko sai al-Bukhari wanda ya karance shi zai ga zai dauko hadisi guda duk inda ke duniya hadisi yake bayan ba zai dauko duna sabu sunan da wani wurare daban a wuri kaza wuri kaza wuri kaza akan hadisi guda sai ga duniyar ilimi mai girman gaske a shiga nan a ɗauko nan ɓangaren loga ɓangaren ɓangaren sira ɓangaren ɓangaren tarjama ɓangaren komi kuma ɓangaren ɓangaren tarji duk wasu abu da ake ilimi ne gurin duk da karata da tawai da kan tafatar bari zai ka zunzurutu ilimi da allah bawan bawan allah da malamai na tabbatar cewa bayan shi ba a samu wani wanda ya ba wani da ta ba aiki irin shi ko sassa da bukari ko irin hidima da ya mishi aikin da ya mishi a nan za ka da ake zub da ilimi kaga duniya ilimi ba ta ba shakka a takaice na malami ne kwarai cikin malaman al'umma wanda Allah masa albarka muna fata Allah cikin shigar ta mishi wannan shine a takaice na bayanin Hafiz bin Hajar kenan yanzu a cikin littafin wannan malami Hafiz bin Hajar muna darasi na 42 insha Allah ganin za mu shiga sabon babi na babin juma'a to ganin akwai hadisi wanda yake da fa'ida kwarai wanda imamun nasai ya roto haka abu dawo da zai ruwa da tabbatatta wanda za mu ɗauki mu gina ko mu kawo baban wannan littafi na kai baban juma'a da wannan hadisi wanda za mu karanta cikin nusuka ta imamun nasai insha Allah abinda yake ruwayar kamar da abu rage ba labari yake cewa a tattattur fawajattu samma ka'aban فمكثت أنا وهو يوما وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبت وفيه تيب عليه وفيه قبد وفيه تقوم الساعة yace Abu Hurairah wannan labarin Abu Hurairah yace bari labarin cewa ya je tur mana tur sana wuri ne sananne inda Allah subhanahu wata'ala yayi munajati da annabi Musa alaihi salam to wannan dutse kun san a sauran addinai irin wannan wurare ana zuwa ana kai ziyara neman albarka to amma a musulunci abin ba haka ba yake a musulunci ba a zuwa irin wannan wurare don wuri ne kaje don neman albarka da yawon kudin turism kaje yawon duniya ka kewaya ga gada idanka amma ba a zuwa don neman albarka shi ne abu horera a kan haka ya tafi ya ce na je tur na maga abin da ya wakana ya ce na samu ka'ab su fajarta sama ka'aba na samu kabul habar daya daga cikin wasu kamsununta cikin malaman halittar a can na sami shi in ji abu horera yace fa makastu ana huwa yawm muka zamana wuni guda da ni da ka'ab ka'ab al-habar da Abu Huraira yace ina bashi labari da na samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ban labarin at-taura kowa ya kawo nashi cikin tattaunawa sai na ce mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu yawmin tal'at fi shams yawm al-jum'a manzo Allah yace hiyayyen wuni da rana ta bullowa duk wani wuni kenan ba za ta ɓullo a cikin heyen wuni a cikinsu ya ce wunin juma shi ne heyen wuni kaf in ji abu hurairu ba shi labari haka manzana ba mu labari sai ce fiye kulika adam a wunin juma aka halici adam wa fiye ulbit a ranar juma'a aka saukar da adam daga sama wa fiye tiba alai a ranar juma'a aka amshi tubar adam alaihi salam wa fiye ulbit a ranar juma'a aka amshi ran adam wafi ta kuma sa'a a ranar juma'a za a tashi kiyama labar abu huraira yake ba ka'ab abin da ya samu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce cikin labar annabi ba shi ma'alal ardi min dabbatin ilahi tusubi yau mula juma'a ta musikhatan hatta tattala a shams shafaƙa min sa'a ilibin adam ya ce babu wata dabba da take tahiya a saman ƙasa babu wani abu da yake tahiya a saman ƙasa a ranar juma'a ila ya tusufi juma'a ta musikatan za ta waye gari a ranar juma'a tana shurare mai zai wakana shafaka mai tsoron kan aije yau ce kiyaman suna jiran buza ƙaho duk wata dabba da take tahiya ta makasa juma'a in ta zo tana shurare wurin juma'a koyo ne tana na mai zai wakana sai musika mana sama tana ji tana shurare mai zai wakana wata ruwa an ka musika da sin wata ruwa musika da sad yace haka suke wuni wayuwar gari a wani juma'a illa bin adam sai dan adam da dogon rigima ba shine ko aka amma san dabbobi tsoro suke sai ya ce wa fi sa'atun la yusajifuha mu'min wa fi sala yas'alu la fi shay'an illa atahu iya yace a wurin juma'a yake da wata sa'a babu wani mummuni mai imani da zai kataran wannan sa'a iya cikin sallah iya roƙon Allah wani abu sai Allah ya bashi wannan abu haka abu huraira ya ba ka'aba wannan labari da ya samu daga manzan da sallasal na matsayin juma'a halitta adam duka saukar da adam tubar adam mutuwar adam ta kiyama duka wannan da matsayin wannan sa'a ta musamman a wurin juma'a wadda babu wani bawa mai imani da zai katarin wannan sa'a iya sallah ya roki Allah wani abu sai Allah ba shi jin haka shi kuma ka'ab ce faƙala ka'ab sai ka'ab na barke da yake cewa zalika yawmin fi kulli sana a ai wannan a duk shekara yake da wannan wuni a wannan juma'a in ji ka'ab al-ahbar fa qult sai shi abu hurairah ta ka'ab bal hiya fi kulli juma'a a duk juma'a ce ba sai wannan shekara ya tsaya abin annabi ya ga mishi shi ka'ab ya ce a shekara ne abu hurairah ce a dukkan juma'a ce sai ka'ab ya sake rufi zai sake koma baya ya ce faƙara a ka'abun taura ka'ab ya sake komawa littayin shi a taura ya karanta ya karanta sun maƙal sadaka rasulullah sallallahu ko fi kullum juma'a shi ma ya gaza ashe shi ne bai kure ya ce eh manzon Allah ya gaskiya duk juma'a ce shi da ga ya ɗauka gama a tsakara ne a shi ne kuskure a taura ma kira abin haka ke a rubuce na wannan wuni na juma'a akwai wata sa'a ta musamman wadda take da katar kai katar karfi Allah ta bukata Allah zai biya maka a taura ma abin haka ke a rubuce kuma dukkan juma'a ce wannan laban abu hurairu ne sai abu hurairu ke cewa fakharajtu sai na huto kenan daga can tsur muna wannan magana ana yin ta ne tattauna wannan a tsur sai na inda Allah ya gane annabi Musa alaihi salam yace sai na huto daga wannan wuri na tsur na tsur inda Abu Huraira falaqitu basara bin Abi Basra al-Ghifari daga mu da Basra bin Abi Basra al-Ghifari sai cikin sabai fa qala sai ce mini min aina shi ta Abu Huraira daga ina kenan sun gama shi anya kenan sun gama da Basra ina yi Basra al-Ghifari sun gama da Abu Huraira Abu Huraira ya huto daga wajen Ka'ab daga tsur sai na ya kai ziyara da suka mu da basara bin abi basara sai abu basara ce ma abu huraira min ana ji daga ina ka zo qult min at-tur daga tur nake qult sai na daga can nake qala sai yake ta abu huraira law laqituka min qabl an ta'tiyahu lam ta'ti inda muka gamu da kai kafin ka ji da baka je ba inda mun gamu da kai kenan nan shi basara kace ma abu huraira inda mun gamu da kai kafin ka je tur da baka je tur ba sai ƙultu la abu raji sai na ce ma abu yana ce ma shi basara wani ma don mi za ka ce da bin je ba da magama da kai ƙala sai shi ce mashi inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tu'malu al-madiyu illa ila thalatha masajid al-masjid al-haram wa masjidi masjid bayt al-maqdis yace domin wannan da baka je ba yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa la tu'manul mati ba darba sirdi na kota dabba ayi bulaguro wani wuri illa ila sadda masajid sai masallatai uku ba ana bulaguro ba kai je wani wuri dan albarkashi dan iya masallacin wani dan daraja masallacin kai zai kaje ka tsaya saboda idan ka zo da a yau aje ina ne sai na kala aje ina ne marab yawon neman albarka ko neman albarka ko ba a yi zuwa wani wuri don albarka wuri don masallacin kaza na wani ba a zuwa kawai tsuruwa inda Allah ya magana Musa ne wa tsuru sai na sa wuri mai daraja gaske inda Allah ya magana da Musa alaihi salam amma ba a zuwa don albarka don matsayin gurin a kai ziyara bulaguro na musamman kaje don don albarka ba a yi yace da misali cikin da baka je ba ga abin da manzo Allah ya ce ba a dara masirdin bulaguro zuwa wani wuri sai masallatai a uku shi ne masajidul haram na makka masajidi na madina ke nashi masallacin shi ita masjid batul maqdis da masallacin qudus nan kadai ake bulaguro na musamman saboda wurin tsur bata ciki yace falakitu abdullah ibn salam nan kenan ga abinda abu hurairah abu hurairah ya samu wannan darasi kaga shi daga ganin sahabbai ne amma za a wata magana wani sahabin bai sanin magana ba kan sahabu hurera ne duk hadis sahabu hurera duk hadis shi an bai da labarin duk hadis shi ake maji bai da labarin yanzu ya ji wata wani sahabi shi wani sahabin da kunnin shi ji shi ke nan ya mai kauya ya kai ya ce rika abu hurera ke da kama hanya falakitu abdullahi bin salam sai kuma bayan ka'ab bayan abu basara sai mu gamu da abdullahi bin salam kuma lam salam amma ilimin ya kabul haba iya cikin wanda shi ya dake yayi dan manya ba wanda lokacin da ya musulunta yahuda kware sun yi bakin ciki iya gabta su da ya musulunta suna ga an kare lokacin da ya shi musulunta ya zo ka annabi ziyara bayan ya imani sai ga tawaga ta yahudawa sun kama zana ziyara aka ce ga su jama'a tawaga ta yahudawa suna neman uzini ya ce ya rasulallah don ka san taurin kan jama'a ta abinda za a yanzu zan ɓoye kakkace musu na musulunta zan ɓoye ka tambaye su waye matsayina bayan ka ka matsayi sun ga matsayina ka ba su labarin na musulunta ka ji matsayinsu abdullahi salam ya boye suka shigo can tattauna annabi ya ce shi man huwa man abdullahi salam a cikin ku waye abdullahi salam a cikin ku me matsayin abdullahi salam abdullahi oh huwa khairuna wa bin khairuna ai kawo ai shine yayye dan manya eh dan babba dan babba yayi a cikin mu suka yabe shi su kare sai manzo Allah ce yanzu me za ku ce inda ya musulunta ce subhanallah Allah mai tsayi Allah kiyaye shi kun sai wato yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a gaban su a huwa sharruna wa bana sharruna jiwa yaje shin kuma kuma wannan mutumin banza da mutanen banza jiwa idan kuma kai tsaye wa san shi kan daga to haka halin su yake ne yawa annaba ka wajen san mutanen ba sa neman gaskiya ne ra'ayi ne kun suka rike da hasada kuram dan ba su ne ba amma ba da su gane ba kai tsaye ne to to kenan abu da ce maka game da abdullahi ibn salam shi kuma fa qultu sai na ce mishi na kina abu hurairah abu hurairah yake ba abdullahi ibn salam labarin abin da yayi bulagurin shi fa qultu ila ce ba abdullahi ibn salam law ra'aytani kharajtu ila at-tur fa laqitu ka'ban famakastu ana huwa yawman uhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yuhaddithuni an at-taurah yace inda ka gani yau ya ce na kaga huta da ne na tetur a tsoro muka gamu da ka'ab na ka'ab labar fa makastu ana wa maka zamana ni da shi yawman wuni guda ina ba shi labari da na samu daga manzana sallallahu alaihi wasallama shi kuma ban labarin at-taura cikin tattaunawa sai na ce maka ka'ab qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at fihi shams يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أوفد وفيه تيب عليه وفيه قبد وفيه تقوم الساعة هنا شيء مساعة نشيء مكعب أي من زال صلى الله عليه وسلم يأتي هي يموني درانا تبلوه wunin juma'a a wunin juma'a aka halicci adam a wunin juma'a aka sarko da adam daga sama a wunin juma'a aka amshi tubar adam a wunin juma'a aka amshi ran shi a wunin juma'a za a tashin kiyama da na ba ka abu wannan labari ne kuma da cewa ma alal ard min dabba babu wata dabba da take tahiya saman kasa kin babu namu da yake tahiya saman kasa illa wa hitusbi yawmal jum'ati musiqatan sai ta waye gari ranar juma'a garin juma'a iya wayewa za ta waka tana shurare me zai wakana hatta tattulu ash-shams har sai rana ta bullo ta ji shuru tukun me sai wannan dabbobi suke haka shafaka min sa'a dan tsoron ka aji yau wurin kiyama ne yace amma duk wani abin illabin adam sai dan adam shi kare ne ko aka yace wa fiha sa'atu annabi yace sallallahu alaihi wasallam yace mana a wurin juma'a akwai wata sa'a la yusadifu abdu mu'min babu wani bawa mai imani da zai katarin wannan sa'a wafi sala'iya sallah sa'alullah sha'ariya roƙon Allah wani abu illa atahu iya sai Allah ya bashi wannan abin da ya roƙa wannan labari ne Abu Huraira kiba Abdullah ibn Salam irin yanda ba Ka'ab ba ga abin da muka yi da Ka'ab da na ba Ka'ab wannan labarin qala Ka'ab Ka'ab sai ya ce mini zalika yawmun fi kulli sana sai ta yi ai wannan rana wannan sa'a ta wannan juma'a ka samu katarin ai wuni guda ne a shekara iya faɗin haka ka hanya ida kai tsaye ya ce faƙala abdullahi bin salam ya ce kaza ba ka abu ba haka ba ne ba ba haka ba ne don kaza ya daukar ƙarya ta akwai ka waɗa abin da ba shi ba ba haka ba ne ba ba haka ba ne ka san wata ƙarya yana da abu tana da yauni da yawa amma wacce ƙarya su zama saka magana ƙarya ba maka daga cikin suna da abu da ka taba abu muhammad da abin da ba haka ba kawai ya ce kenan ka abin da ba gaskiya ba ne ƙulut ya na ce ma abdullahi salam sun makara ka to shi ma ka abin daga baya ya sake karatun shi da ya karanta littafin shi faƙal sai ce sadaƙa rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma kenan ka'abin daga baya bayan ya karanta littafin shi ya ce manzan sallallahu alaihi ya yi gaskiya huwa fi kulli juma'a dukkan juma'a ce wannan sa'a ake samun ta tun jin haka yanzu abu salam fa qala abdullah bin salam sai ce mabu huraira sadaka ka'ab ka'ab ya gaskiya shi ma sai yanzu abdullah bin salam yake ga abu huraira wani abu da shi bai sani ba yace inni la'alamu tilka sa'a kai ko dan kana labari ne akwai wata sa'a a wannan juma'a ba musulmin da zai kataranta ya roƙon Allah ya sallah ya bi amma bukatar shi kai ba sama a juma'a ma a juma'a wata lokaci ne shi da kai mai abin da yake saman nashi yace ni na san a wannan juma'a ma a wata sa'a ce shi abu salam wannan yawa abu ne tana taurar taurar maka wadda haka da suke sun karanta abin ya ce ni na san da kowata sa'a ce faƙultu ya ake haddisi ni biha abu da ce ma abu salam salam ya dan wana ya mun ita Allah ya dan wana ba ni labarin wannan sa'a qal sai abu salam ya ce mishi hiya akhiru sa'atin min yawm al-jum'a qabla an taqiba ash-shams ita ce sa'a ta ƙarshe ta wunin juma'a kahin haduwar rana wannan akwai maganganu sama da arba'in malamai jika wani sai daidai mun hawan daidai hawan liman daidai zaman liman maganganu da yawa suna da yawa amma magana mai kari wani ita ce kamar da zanen da kasar da ke saɓani kan shi zanen 27 shi ne ya kari ko ta shi masu a juma abin da ya kari ka ɗauki sa'a lokacin ƙarshe na wani juma daga shi sai wa da rana kenan ƙarshen sa'a da kai ta rana kenan mai neman wannan sa'a ya ɗauki wurdin shi da addu'o'in shi awa ɗaya karen sa'a da misali wannan sa'a ta ƙarshe dai mawacin ma ba ta abin talatin bace ba shi dai lokacin ƙarshe na haɗa rana to ai sa'a ba ya kace bayan ta mutum da tattun kuma talatin sa shi dai sa'a lokacin ƙarshe ka ɗauka kurin yanzu da lokacin awa guda ya ƙarshe kenan da ƙare kenan biyar da kwata biyar da kwata za har zuwa hada rana ta kace shine lokacin wanda ya dacewa ta samu wannan sa fa qul sai Abu Hurairah sai ke mai da Abdullah sallallahu alaihi magana da yace mishi ana samun ta karshen sa'a ta wunin juma'a kayan wada rana sai Abu ta fakul hirce mishi alaysa qad sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi yaqul la yusadifuha mu'minun wa fi salah Abu Hurairah baka ji to kai kace sa karshen wada rana to baka ji ba manzon Allah ta yi ba wani bawa da zai katarin wannan sa'a a cikin iya sallah iya roƙon Allah iya sallah ita kuma wannan ai ba lokacin sallah bane ba yace ma Abdullahi salam sai shi anan kuma ba abu da ce mishi kenan baka ji ba manzon Allah ce ba la sadifa mu'minun wa fi salah wala tilka sa'atu salah shi kuma wannan sa'a ya ta karshe ba sa'a sallah bace ba قال سي ابو فهمي ده ابو هريره yace kad sami'ta rasul kad sami'ta rasul zama yaqulu kai manzo Allah ba iya cewa na manzo Allah iya cewa man salla wa jalasa yantaziru sala kaje manzo Allah iya cewa ba duk wanda ya salla ya zama na yana jiran salla lam yazur fi salati bai gushe ba cikin salla kai don zama ya kai zama jiran salla kamar zama zama salla ne kenan yace wajen manzo Allah ya ce duk wanda ya salla ya zama na iya jiran salla لما يزل في صلاته بيه قشوا كما إيه تكين وانا صلى نه حتى تأتيه صلاة التي تلي تلاقيها حسنا من ذوات ذو كما تكين صلى هيك قلت بلا إيه قال هو كذلك هو فهو كذلك تشي ما تنسى وانا هكذا أقولنا صحابين تتنا تتنا تإلمي كهولي هولي باه نجي يرجع يا كم هي أسامو دي دي كرشي لمالي فكانوا دي أسامو دي كرشي دي ساعة إتشي تكري sa'a ta kullum ko ta juma'a ne yake da wata sa'a ta musamman wanda duk musamman mutumin mai imani ba mai imani ba mushriki ba mai imani aka tanan ya roƙon Allah a wannan sa'a a irin Allah wani abu Allah zai bashi ka wannan kenan lokacin da ke neman biyan bukata a cikin wannan shine kenan ruwa da makaranta ta fadala ta wani juma'a sai ci gaba da babamu na blog maram na harkon baban na sallar juma'a ya ce an abdullahi bin umar babar juma'a na bulugu maram ko ya ce an abdullahi bin umar na haka ne ko haka ne ko ina da haka ne كنا عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنه انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم abdullahi bin umar da abu horaki suke ba labarin sun ji su duka biyun wannan biyu sahabai guda biyu sun ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa iya wannan magana ala awa da mimbari akan iccen mimbarin shi kenan iya hudu ba yake ce lantahiyanna aqwamu an wada min jumal lalle wallahi mutane su hasa barin jumu'i ko barin juma'a ko su hasa barin juma'a ko Allah ya rihi zakatansu da tamanna Allah ala qulubi ko Allah ya rihi zakatansu kuma bayan rihi zuciya sun mala'ikununa min al-ghafilin za su zamanto daga cikin gafalallu wa'azi bai shiga shikenan ka shiga rudu nan magana ce ta mahimmancin zuwa juma'a da rashin zuwa juma'a kenan rashin zuwa juma'a iya sa Allah ya rihi zuciyarka wannan shine abin da ya sa aka ta samu rigima lokacin hana sallar juma'a dalilin corona dan akwai su ruwayoyi da suka zo na cewa man taraka juma'a talata min gairi uzurin fa munafiqun wata ruwa ma ce wakar na bata islamu ura zahiri wata ruwa ta bi ibn abbas duwan da ya bari juma'a uku a jere man taraka juma'a talata musawaliyar duwan da ya bari juma'a uku a jere wakar na bata islamu ura zahiri ya yadda musulunci a bayan shi ana hadisi mai kufi ne ibn abbas to akwai ruwayoyi wanda suna wani bayanin wannan barin ba bari ba haka na dalili ba ba uzurin komi akwai ruwaya cikin sunan abu dawud ka imam ahmad abu dawud duk da na kafa sunan gabada sun ka ruwaya ba imam ahmad abu dawud sun mutum sai ibn maja cewa nan salam iya cewa man taraka salatul juma tahawunan biha tabi allah ala qalbi wanda ya bar juma uku a jere tahawunan biha dan wulakantarwa akenan kurun haka na kurun wata ruwaya ya ce man taraka juma'a talata min gal uzurin wanda bari juma'a uku ba uzurin komi to munafiqi munafiki ne wata ruwa man taraka juma'a talatan min gal darura na ba Allah kalbi wanda bari juma'a uku ba darura komi wake nan a takeice duk bayanin da zaka ji ana magana na barin juma'a da laihi kaza an ka bar juma'a duk iya nan akan ba dalilin komi ba uzurin komi a nan kowa san dalilin barin juma'a hanawa aka yi ko kamar su dalilai da suka ambata na rashin lahiya alakul hal kai dai ba ta kai baka zuwa ba hanawa aka yi hukuma ta hana kuma an san idan hukuma ta ce ka a yin wanda suka yi mariya ta ƙariya ta kwashe din da kaga ainihin hukuma ba ta je bane ba ba mai ƙari a yau da zai ce ya ƙiya sai ya yi kai baka da birnin baka da kartushe ma sai ya gaza ma zai waɗaka sai ya gaza wannan da kirmajin da waɗaka don ko baka ba a haɗe ka ba kurin a zuba a cikin masalaci ba ku tsayawa na ke nan kurin rigima ce wasu kurin a gwada kaza ko imani a gwada ƙarin kaza a zo a ta rigima ba mai iyawa ba wanda a yau zai ce zai da ƙari kina abu ya ƙarin ka da suka ci hausawa waɗanda ƙarin ka gama ya kamar rashin wata ko kenan wani abu ne wanda baka iyawa wanda ko yanwa mun ga abin da ya zo ya kana da wanda masu ka nema su yin da zai abin da ya kaga shi dai wata abin ya zama labari ko yau ya labari ya zama labari iya na aka biya ba nan za ta biyo ba ya shi kano ba ba gyara ta ba inda aka ce a tauran kan wani abin za a yi abin da zai biyo ba ya shi kano ba ba gyara ta ba balle kullum kullum mun ku bane kullum aka yi magana ta abin addini ba wanda ko tura ko rinci ganin kamar masu akida suna an ganin cewa su suka addinin jawa ko dumi neman makirji ya gama da hadda su ya da musulman ne ya ga malaman ne za a gama da su a yi maka a da damun damun gam gasunan gasunan haka suke haka suke da a shari dai wajen dai gurin su gurin su ya zai gama da sunna kuma musamman mu akidan mu haka ta akidan mu muna aiki da abin muna aiki da ilimi ba muna aiki da sharhi ne ba muna aiki da ilimi haka wanda kullum haka kullum ga aji a mutu kullum a da Allah annabi annabi hijira a hijira bai abubakar hijira kuma a duniya kamar su to hijira suka zaga makka kuma annabi ya tabbata cewa wannan garin makka makka ke ce garin da nake so duk duniya ke ce garin da Allah ya so gaba daya makka babu garin da Allah ya so ka'aba akwai wanda ya ta wurin ladan ibada amma yace na huta dole da hudani sai hoto mace a kashe mu a kashe mu mun shahada amma dille abin ya tsare ba haka bane kurin yanzu ta su su sabe su ce mutu a kashe mai shahada mun yi mun kaga hamar da hikima da sayan dabba da wanda bara a kai da kuma a boye ana shahid aka ce da kuma ana shahid sai da aukai hikima da yawa da aka yi aka ɗauki ɗan ɗan sanin hanya kawuri ne ma mai amana aka ɗauke shi da ke su hanya ya sa su hanya haka sabbin suke suka huta ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya na kenan musulunci abu ne abu ne a tsare kenan ba abu ne ma kawai karatu ba kawai ko min iya da akwai abin da ya ƙarfinka Allah bai ɗora maka abin da ya ƙarfinka kai baki iyawarka kenan wannan abin da ya zo ya wuce ko a gaba iyawa ka bai zo ba makiwa kullum ka san akwai abin da ka iya tankara akwai abin da ka dinka eh kullum addini iya nan yanzu zo haka zai tsare kamar imani ka san da ya gana eh abin baka iya kullum kai abin da ka iya kullum kaka zo kullum kai bannar da kuma gidan da zai wahala to dai kenan a takeice wannan ruwaya wacce musun kawo ta suna wasu ma suna neman a mutum da an ce musu an kai juma'a uku ba kai juma ba kaka hurta wani abin shi ya kawo ayyaka tarjima da yawa to gaskiya magana maganar cewa lalle akwai hadisi mawquf na ibn abbas kai da musulunci shi ma bace ba karin da ana kaza kuma shi ma ana magana ba dalilin komi magana kenan mu gane ba tarwa ta ba mun ga uzurin mun ga darura ko kuwa san duk mutum da ya bar juma'a wannan halin ya bari ne kai wata darura ta musamman Allah gafarta mana yanzu bayan wannan hadisi na maganar kashe akan rashin akan kashe akan barin juma'a kuma iya sa Allah rihi zuciya da rihi zuciya ka kina maka wazibe shiga ka wazibe maka amfani wa an salama ibn al-aqwa radiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-jum'a thumma nansarif wa laysa lil-hitan zillun yustazallu bi muttafaqun alayhi wal lafaz al-bukhari sanar bin akwai wani sahabin ke cewa muna tsalla tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a yawon juma'a muna wani tsalla ranar juma'a za mu ƙare tsalla su munan sarif za mu huta daga tsalla walasa da lishitan zillin yusta zallubi katanga babu inuwar da za ka sha a jikin katanga a ce ma'anar kawo wannan ruwaya ta hafi masu kawo ka wanda ka taudin hakan a ma'ana wannan wani hadisun iya hukunta kenan ana yin sallah kafin zawal an yi hudu ba doguwa an kare an yi sallah an dawo babu sallah babu inuwa cikin katanga wadda za shi wannan shi ne don zai kama ka lokatayin ne yake so kama ka na lokacin da ake juma'a duk da yan uwa a makanta hadisan da yan bayanin daga ba yace wannan ruwaya muttafaqun alai bukhari ya ka muslim ya kawo amma ta lafazin da bukhari amma lafazin da makaranta wannan haka yake cikin sahih bukhari an ce muku sadiya za ya ji da ce muttafaq alai ko rawu da saba amma dai wai lafazin yakan bambanta daga nan zuwa nan wannan lafazin da kaji a yanzu lafazin da yake cikin sahih bukhari yace wa fi lafazin muslim wani lafazin wannan hadisi na imam cikin sai musulun shi salama ke cewa kunna nujami'u ma'ahu idza zalat ash-shams thumma narji natatabba'u al-faya muka yi sallar juma'a tare da manzon sallar sallam in rana ta gushi thumma narji za mu dawo gida natatabba'u al-faya muna bin gindin inuwa Ka gani kenan a wani lokaci inuwa ta samu ana bin jikin inuwa wata ruwa ce wa an sahal bin sa'ad radiyallahu ta'ala anhu qala ma kunna naqilu wa la natagadda illa ba'da al-jum'a muttafaqun alayh sahal ke cewa ba ma barcin rana kailula kenan ba ma cin abincin rana sai bayan juma'a aratan suna yin ƙailula bayan zawal suke yin ta tunan sun jinkirta ne saboda juma'a ko ku juma'a ce ake yi da wuri sai an dawo ma zawal sun za ta yi abu ne wanda ke mutamal kan maganar ‘yan wa masa'alar juma'a abu ne wajen magabata ina ga duka wannan su imam abu hanifa imam malik imam shafi'i suna kan cewa bayan lokacin juma'a kurin sai bayan zawa imam ahmad kan wata ruwaya irin watan ta gabata ta farko ya ga cewa a ana lokacin juma'a ɗaya ne da lokacin idi wani umar garu ne ko ne da madogara da hujjoji illa kurin abin da yake tabbatacce manzan Allah da sahabbai da khalifofi su yi yawan yin ta bayan zawal kuna shi ne an yi yawan juma'a a bayan zawal amma ya halitta kuma an yi kayan zawal shi wasu suka fara a najeriya aka yi ca aka ta hayaniya ina ga su balla yabo su albani rahimahu Allah Allah jikansu aka ta hayaniya da malaman manyan malamai aka ta hayaniya da manyan malamai Allah jikansu Allah gawa ta musu matsalar da aka samu su malaman sunna manya-manya da aka sani na kungiyar ta izala wasu daga ciki wasu daga ciki su shi suna ga madogara irin su albani suna ga hujjoji ga komi to su suka tankare da cewa ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba ta yi ba da aka aka huskance su shi yasa abin ya zai da yawa inda ma cewa a kaza ne ka arjuma kaza kaza kaza tsana amma cewa ba haka bane ba juma ba ta yi ba ba ya san manzo Allah yayi ga lokaci ga ruwa ingantattu hada waya a cikin su kwarai aka samu abin da aka samu ne duka Allah gawarta musu gaba daya na mushkiloli na kin ba su goyen baya kuma abin mamaki a gaban sarakunan gargajiya masu ma'adar suna aka je da malaman su mai malaman na sunna suka kai ka aka je kai shari'a da su suka suka ture aka aibanta su albani da mawallah aka aibanta su aka ture ma kuje magana su aka ma hana su magana gaba daya kuma ku dai ba ba da bukata ku kuma aka kore ba magana ba bukata su magana su kuma da malaman kuma malaman kuma sun wani sunna ne Allah ga ta gaba daya iya baka iya baka iya baka kai abun iya baka kware abun tausayi da gaskiya su samu bagoyan baya kware kamar da gashe ne duka dai masu karatu sun za abin ba iya turi abin da ya tabbata illa da cewa kurin abin da ya yi aka yawan aikatawa sallar juma'a bayan zama za ku gane me yasa ake magana a nan sallar salama da ya sallar idi ranar juma'a ya ce wanda ya zo wanda bai zo ba shi kenan ku sai da wasu ɗinsu abulabin zubairu ma duka ma daga juma'a daga idin bai ba juma'a gaba ɗaya mako bai wuta ba yadda asar ko ai kaga dole hujjojin hanyoyin su ne illa kurin dai an yi yawan ta a bayan zawal shi ne kurin za a ce Allah gafarta mana zina kai wata rana da wasu su da za su kace kace ba kace ba an saba su da shi matsalar wani abin kula ayyuka da su ko da ba aikata aikata ba ka tana kuma dogara iya ta samu su ce su yi zati wa kuma kai kuma kana shugaban sunna a ce kace ba aikata ba zai bala'i eh shi ne matsalar ai hakuri ko ba kai akwai masu iya kai abin ba ai bala'i gaskiya akai sai yanzu ya ce wa an jabir radiyallahu ta'ala an annan nabi sallallahu alaihi wasallam kan ya khutubu qa'ima faja'at 'irun min ash-sham fanfatala an-nasu ilayha hatta lam yabqa illa 12 rajulan wannan jabir ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya huduba a tsaye faja'at irun min asham sai fatake yan zuwa kawo abinci yan kasuwa suka zo da sham kuma a lokacin nan kware abinci ya yanki a madina kuma ga abinci ya zo to wannan jin wannan ganin wannan abinci ya zo suka kasa haƙuri suka tahi shi ne ainihin da ake magana kan cewa idan nudiyar da sabbin minuji masu fasa da zikira zarbaya ko zarafin harafin gudun sa'adamu cewa sai ka cewa mai Allah ka cewa ba shi ba wai zahar auti da ta'aula hannun fadu ilaiya tarbu ka aiman jirada wai zahar aula hannun wai zahar su yada aula hannun fadu ilaiya ba Allah iya magana wa idza ra'u tijaratan aw la unfa du ilaha wa tarkuka aman qul man la khairin man la yakum min tijara Allah khair rizqin to wannan ne Allah ke magana kan wannan magana iya iya maganar zargi abin da ya wakana ga wasu daga cikin sahabbai ta ta wa idza ra'u tijaratan aw la unfa du ilaha idan suka ga wani abu na kasuwa ko wani abu na ɗaukar hankali dai suka tahi wajen wannan abin kasuwa ko na abin shagala wa tarku qa'iman suka barka a tsaye kulma inda la khairu min shaytan min Allah min tijara ko ga ya musu abin da ke wajen Allah Allah har min Allah har min Allah min tijara yayi wancan kan shagala da kasuwanci to nan menene kenan jan hankali abin da ya wakana abin ya wakana tabbas na an ce kahin da ana nake cewa ana ba asala ana hudu ba ne ana sai an yi nake cewa sai an yi sallah ake hudu ba to wannan abin da ya wakana kenan ba arsal a masu da sallah ba a hudu ba ce take shurare hudu ba ce take shurare ba sallah ba ce ake ba kenan ga kullu halin dai barin shi iya hudu ba suka tafi wajen wannan abinci da ya zo don su amfana da shi kashi Allah zarge su suka bar manzan Allah a tsaye kenan yana hudu ba to wannan yanzu shi ne imam mafi mallaki hujja da wannan abin da ya ce fanfatalar nasu ilayya hatta lamar baka Allah tana tara jiran mutane suka tahi ba abin da ya saura a bayan shi sai mutum goma sha biyu aka samu wannan shi ne ake cewa kenan in iya ƙasa da sha biyu babu juma'a ji imam malik sha biyu suka saura kuran to wannan shi ne maza wata malakiya suka ce juma'a sharaɗinta mutum goma sha biyu in ya yi ƙasa da sha biyu juma'a ba ta yi ba amma ba nasi ba ne ba wanda wai ya yanke haka kin ai inda suka haka ba ce ba juma ba da manzo Allah ya ce ta sha biyu ko ce an kace sha biyu bata yi ba wannan shine malaka a cikin sana algazis ce a tambaye ka a wani hali ne mamu zai bata sallar liman da mamu a malaki akwai algazis suke ba malaman malaki ya ma tambaya za a wasar hankalin ba ko zai gane ba sai wanda makarantar zauri a wani hali ne mamu zai bata sallar liman kishi ta far mamu yan wushi inda liman iya sallah ku goma sha biyu ya kan huta ko kai tusa juma ta ɓaci a malikiya saboda sharaɗin su zama shaɗe kenan shaɗe kenan ba mu ɗaya ko da gangan ma yace ya wuta ya tafi shi kenan ya bata muku juma gaba ɗaya ilgasi nan daga cikin cikin malikiya ala kulli halin dai na maganar cewa abin ya wakana sun bar shi sun tahi wajen wannan abinci kuma a nan akwai magana cewa abin da ya saura ne kuna a bayan shi ba an kawo ba ne ba cewa ƙasa da haka babu juma'a daga maganar juma'a gaskiya magana wajen jam malamai duka bincike da aka yi babu sharaɗin mutum kaza wata ba su ce mutum arba'in ko a gari wasu ce mutum hamsin wasu ce kowa ruwaya daban-daban ce ruwaya daban-daban suke kawowa a takaice babu wani sharaɗi da ya zo a suna tabbatata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu juma'a kasa da mutun kaza babu waya babu hadisi da manzo Allah ya kayyade sai juma'a yadda kai mutun kaza da wake jama'a ce wanda jama'a kuma mutun biyu zuwa mutun uku wai mace magana mutun uku abin da ya sama haka juma'a ba ta ba ta ba tayi in ta kama dai na kai dai an ga maka yita bale wani lokacin lokacin da aka saba wannan an kai ta duma sukewa suna yin ta a wani gida juma'a ta juma'a ta da yin ta don suke nuni suka bashi tsoro suka yi aka ba suka juma su juma ta yi ba ta ba ta ba haka suka zuwa wani suna wani a wani wuri suka yi ko a wani gida ko an wane ne ba ta juma ta yi inda yadda ya mace ba wani sharadin masallaci kaza masallaci mai rihi ya kai wuri kaza duk wannan duk wannan abu ne wanda bai shi da wani madogara kwakwara wanda za a kayyade masallaci kaza sai da uzini kaza duk wannan abubuwa da gaskiya wanda suke sun da ana faɗin su ne wani tsakanin duk amma an magana wannan an zuba yin magana mil kaza da ce ake ta da malaman da suke cewa kai malamai a da kayan musalatai da yawa suke cewa juma'a sai ta kai kilo kaza ko kaga shine aka hana ahlus sunna sallar juma'a da shi aka dogara tsakanin masallaci da masallaci sai in ya kai mil uku kidan wajen kilo biyar a wannan fikihu tasu duk wanda ya juma'a a wani masallaci daga shi zuwa wani bai kai ba kilo biyar bai da juma'a haka abin suka kawo na sharadi na juma'a duk malaman garin da manya-manya haka suka ce da da lokacin tana juma daya ta birni kan wannan aka kiraye su aka tambaye su ga 'yan ahli suna suna son juma'a sabuwa lokacin nan muni zami ta biyu lokacin ma bata lolu bala ba bata girna su muni na biyu da makwara aka kira malamai duka duk wani shi a nan garin da malamin sananne tsahin da manyan da yaran da aka taro su to ga eh zara tana son juma'a yaya mu kuka ce mu da ma an ce za a kira yau an aka shawara aka kira su da ga tana manyan duka da nan da su mutu sai suka ce to wa ɗaya cikin manyan shi ma da ya mutu Allah cikin shi ya ce malam wane su mutu shi ɗayan da mai magana ya su mutu duniya kenan ya ce malam wane wai juma'a aka yi juma'a daga yau abu ta kai mutu juma'a ta ce ba ta yi ba suka sauran a duka ba ta yi ba ta yi ba juma'a ba ta yi ba duka kasar juma'a ba ta yi ba aka ci duka kwaje kwaje kwaje duka kuma liman cikin Allah da yawa yau walban suka mutum za mu suka magana da masu ba ɗaya a cikin limami ɗaya da mai limanci amma duka wannan wanda yau suke juma wannan wuraren wannan mai malaman duk suna na a zamne suka ce babu juma'a sai ta kai kilo biyar mil uku an haka ba ta yi ba muka ce ranka ya daɗe wannan dai hira ce duka babu aya babu hadisi ra'ayi na wasu malamai hukumuna da hujjar salar juma'a tsaye ce sun bada manta babu nan dai ko aka hujjoji aka mashi hujjoji da na ilimin da na aikace na akaliyan ƙarshe dai ya ce zuku je kurin ai haƙuri ku bari daga an ƙare ta laulu bala sai ta ku za mu kama a yi haka aka yi shi kenan kuwa muka dangana muka dawo gida su malamai a nan cikin yan wace ranka da dama abinda muka zo mun zo ne an kira mu a babun hujja juma'a ba ta yi ba yanzu abinda karshe dai an ce ba hujja an ce sarki ya yanki to zaman tambayar sarki hujja ya ce wanzu kuma abu da ka yanki shi ne ya ce toshin zai ba da dama ya yanke ta a yi haƙuri an aka yi kaza a shi ne a takashe da yan wata abu da dogo allah gawar ta mana gaba daya to abin mamakin wani tambaya a yau wannan malaman da suke cewa juma'a ba ta yi ba a gaban shugaba a gaban al'ummarsu sai ta kai mil uku yau suna juma'a suna limancin juma'a ƙasa da mil guda wani wuri wallahi wani iya jin wani ba wani shi maka ce da wai annabin ne sabo aka yi ko hata hada mai ko annabin ne aka yi sabo ko musulunci ne sabo ba wancan bane na dawa kullum ka baka sai ka huta inda ka kisan zuciya Allah ta yi kunya ga sai garin sai mace kenan a hukuncin ku duba ku da juma'a a hukuncin ku ba ta da juma'a eh a hukuncin ku ba ta da juma'a dan su ce ba ta yi ba ko ta mace ba ta ba ta su ta yi amma da Allah tuka daga saka ce dai gurin gaskiyar magana juma'a babu wani sharadin kilo ka kilo kaza lalle asali masallaci guda shine darura yawan gari girman gari yawan jama'a wani rufe doka wannan kuma babu iyaka abinda aka in bukata ta kama aka yi babu lahi kai amma asali wuri guda haɗu asalin juma'a ma yi abin nan haɗuwar musulmi a wuri guda akwai haɗuwa ta sallah guda biyar a sati kuma a wuri guda tattamana a gamar juna a tattamana a watsi kuma aka yi ta shekara gaba da ta iji ko har sau biyu kuma aka yi arfa kina asali haɗuwa wuri guda shi bukata ta kama wannan kuma iya bin bukata da ruwa ta kama to shi dai anan sai yanzu da bayan hadisin jabir bin abdullah na cewa ya ce a wa'an jabir radiyallahu ta'ala an annan nabi sallallahu alaihi wasallam kan ya khutu qa'iman faja'at irun min sham ya hudu ba sai sai wata tawaga ta hatake suka zo daga sham fanfatala nasu ilayya mutane suka huta suka tafi wajen wannan tawaga hatta lam yabqa illa 12 rajulan ba abin da ya saura bayan shi sai mutum 12 rawa muslim muslim ka da wannan ruwaya wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qal dan nan me yasa kai wata me yasa shi ka wannan magana ta mutum 12 kuma akwai mun ganu iri masu cewa mutum 50 mutum 100 kaza tunan da ka ba shi ba ci ba ya kawo ba kan cewa bane wai eh shi a gashi da an samu mutum 12 ma na masu ya mutum hamsin kuma sai alƙayya kaza kaza shi ne kiso kawo magana an samu mutum sha biyu kamar da annabi salama ya je bulagoran milla abin da ya kasar sallah ko sha ya kasar ka bata ba kuma ta kuma samu kuma ya kasar haka shi ne kuma magana kuma wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man adraka rak'atan min salati al-jum'a wa ghayriha falyudif ilayha ukhra wa qad tammat salatu rahu an-nasa'i ibn majah wa zalika sunni wa nafsa lahu sanadu sahih lakin qawa abu hatim risala abinda da yake ruwaya abdullah ibn umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka rak'atan min salati al-jum'a duk wanda ya rizki rak'a daya a cikin sallar juma'a wa gairi amma wata sallar bata juma'a ba falo duk ilaiha akura he gama sauran kenan ciko wa zai sai ciko wata kuma bata masala kuma sallar shi ta cika nan kenan juma'a in da samu raka da ka ciko ta biyu amma ha sabanin haka kenan in bata kai ba raka daya bata yi ba baka samu juma'a ba akwai wata billahi bin mas'ud ce duk wanda ya samu kasa da raka daya a juma'a kun ya raka hudu magana kenan kun shine abin da ke so ga ga ma'anan in dai bata kai ba eh kenan raka'a guda ka zo an dago daga ruku'i raka'a ta biyu shikenan ka ba yi da raka'a tashi sai kun ka raka'a hudu kai tsaye bai ka zama ce ba sai ka ta koma zuwa kuma ta koma ta koma zawar kurun kurun ta an juma ta koma zawar juma ta koma zawar kun kai raka'a bai ka zama ka sallama ba a sai ka ci gaba kurun ka ka raka'a hudu kurun bayan liman ya sallama kun bi shi zaka ku sallata tare ladan juma'a Allah ke bada eh maganar juma'a a wajen jamhur suna kan cewa dukkan sallah ma duk abin da ka samu na sallah ka sallata kenan tahiyya ma wannan sallah ce ko kun ga tarwa ta Abu Dawud da manzon ce wanda yazo sallah an kare kuma nan ga zo a samu zawo da kai ka zo an kare manzon ce za a baka lada kamar da kai akai kenan akwai lada kenan eh akwai lada kenan tabbas ta wancan ruwayoyi ba wadda ba na shi tari ba na san hadisi ya kala da kenan a takaice dai kenan in aka samu juma'a raka'a guda za a ciko kasa da haka sai kai raka'a hudu sallah azhar kuma ruwa ce ingantatta batatta ina ga lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام